الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولا سافيامي البركة سافير litini yau muna takwas ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tana da alif ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha takwas ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya da ashirin da hudu miladiya wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na darul Qur'an da ke nan ganyen oda a garin Saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratu al-ma'ida wannan kuma shine mu na takwas a cikin jerin gir karatun wannan shekara da izinin Allah a jiya mun karkare labarin banu Isra'il Allah ta'ala ya kai mu zuwa wani faifai na daban shine bayar da labarin abin da ya faru tsakanin ‘ya'yan annabi Adamu alaihi salam guda biyu su ne Habilu da Ƙabilu, wanda a jiya mun ji labarin abin da ya faru a tsakaninsu da abin da ya haifar da matsala tsakaninsu da yadda Ƙabilu ya yi ƙoƙarin kashe Habilu saboda an karɓi wannan sadaka wacce ya ba da ita domin neman kusancin Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba a karɓi ɗan uwansa abin nan an karɓi ɗan uwansa habilu ba karɓi na ƙabilu ba. Don haka sai ya zama hassada ta kama shi, ta lullube zuciyarsa yana ta ƙoƙari wajen ya ga cewa ya kashe ɗan uwansa. A yau ma, insha Allahu ta'ala, alaramma zai maimaita mana karatun tun daga farkonta har zuwa inda muka tsaya zai kuma dora mana da ragowar ayoyin da zan fasara a yau insha Allah ta'ala bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim jota bismillahir rahmanir rahim واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين نعم الله تعالى يشي واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق ككرنتا musu labarin ƴaƴan annabi Adamu guda biyu bisa gaskiya id qarraba qurbanan yayin da suka bada wata sadaka ta neman kusanci zuwa ga Allah don neman yardan Allah da karbuwa fatuqbila min ahadihima sai aka karba wa ɗaya daga cikin su walam yutaqabbal min al-akhari amma ba a karɓa wa ɗayan ba ƙala wanda ba a karɓa wa ɗin ba sai ya ce la'aqatulannaka wallahi tabbas sai na kashe ka ƙala wanda aka karɓi wannan ƙurban da ya bada zuwa ga Allah shi kuma sai ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karɓa ne daga wurin masu tsoron Allah. La'in ba sauta ilayya ya daka litaƙutulani, idan har ka shimfiɗa hannayenka don ƙoƙarin ka kashe ni, ma ana bi ba siƙin yadi ilaika liaƙutulak, ni kam ba zan miƙa hannayena domin in kashe ka ba, inni a khafin Allah rabbal alamin. lallai ni ina jin tsoron Allah Ubangijin halittu. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika, ni ɗin nan so nike yi ka koma zuwa ga Allah da laifina da kuma laifinka, fatakuna min ashabin nar sai ka zamto daga cikin ‘yan wuta, wa zalika wannan al'amari kuwa jaza'ul zalimin shi ne sakamako na azzalimai.
وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين
فبعث الله فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الله تعالى يقول إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك نيسو نكيه كقوما zuwa ga Allah da zunubina da zunubinka fatakuna min ashabin nar sai ka zamto daga cikin yan wuta wadhalika jazaa'ul zalimin wannan shine sakamakon azzalimai fatawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi sai ransa ta ƙawata masa kashe dan uwansa faqatalahu nan take kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai ya wayi gari yana daga cikin masu hasara ya kashe dan uwan nasa kuma bai san yaya zai yi ya birne shi ba yana nan yana tunanin ya za a ya birne dan uwansa da ya kashe fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah ya turo da wani hankaka yabhathu fil ardi yana haƙa da bakinsa bi min qarihi da wannan bakin nasa yana haƙa ƙasa ya ɗauko ɗan uwansa wanda ya kashe yana haƙa ƙasa li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi dan ya nuna masa yadda zai birne gawar ɗan uwansa qala shi qabilu sai yace ya wailata kai cona wayoni Allah na shiga uku na na lalace أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ينزني زن كاسين تناني إرن يد ونن دبر هنكاكا تغو تناي يد زن برني تنقوانا ما بنساني با فقط سيتش مني فأواري سوءة أخي بل لنتنا إنسام دامر يد زني انبرني أين هو تنقوانا فأصبح من النادمين sai ya wayi gari yana daga cikin masu nadama ina fata mun gane wannan to dama mun tsaya jiya akan bangaren inda muka yi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata a hadisi hadisin Abu Dhin Ghifari Allah ya kara mishi yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce yace ya rasulullah yanzu ya zan yi da wata fitina za ta faru sai wani yayi kokarin zuwa don ya kashe ni a cikin gidana manzon Allah ya ce kada ka mai da martani idan ma za ka iya kau da kanka saboda kada wannan ainihin wato kada ƙyallin takobi ma ya same ka ya sa ka ji ka hasala to ka kau da idanka ko ka samu nutsin ma ka rufe idanka kai kada ya zamto kai ne kai kisa ya zama kai ne aka kashe ina fata mun gane wannan a wata riwayar cikin kitabul fitan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa fakun abdullahi alqatil wala takun abdullahi almaqtul oke fakun abdullahi almaqtul wala takun abdullahi alqatil manzo Allah ya ce a ka zama kai ne wanda aka kashe kada ka zama kai ne bawan Allah da ya kisa saboda me girman jini na dan adam me yasa aka faɗi wannan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sun hadithai ingantattu ya yi nuni a kan cewa abu na farko da Allah maɗaukacin sarki zai fara yin hisabi a kai shi ne mai a kan jini kisasi da za a fara yi a ranar alkiyama a kan menene a kan jini wani ya kashe wani ko wani ya saru wani ya zuba da jininsa me yasa ya zama haka abin da ya sa saboda a zamanin annabi adamu alaihi salam wannan laifin shi ne laifin farko da aka fara saɓawa Allah da shi, na yin kisa da wannan habilu ya kashe ɗan uwansa ƙabilu. Shi yasa a ranar alƙiyama abin da Allah zai fara yin hukunci a kansa shi ne a kan mene, a kan jini. Jama'a mun gane wannan ko? Wannan kenan. Abu na biyu, sai ɓangare na biyu na wancan ainihin wato zancen. cewa to yanzu mutum ba zai kare kansa ba kenan idan ‘yan ta'adda sun zo masa za su kashe shi ko za su ƙwace dukiyarsa shi kenan sai ya bari a ƙwace wannan dukiyar kada ya motsa kada ya ce komai to ƙa'idar ilimi jama'a kowane abu ana ajiye shi ne a matsayinsa Allah ya sa mun gani ma'ana dai yayin da za ka yi wani abu na ainihin wato a nassi na shari'a ya zo, to komai ana aji shi ne a inda ya zamto yana ainihin wato faru. Misali, yanzu wani faɗa ne ko wani rikici wanda ya auku tsakanin musulmai tsakaninsu da junansu. Ina fata mun gane wannan. Wani abu ne far tsakaninsu da junansu su musulman. Wannan ƙungiyar suna yaƙan waɗannan. Kaga wannan rikici ne na cikin gida. Rikici ne na me? Na addini. to a irin wannan yanayin ba a son ya zama kai ne wanda za ka fara ƙoƙarin kai hari don kai kisa in kuma an kawo ma harin kada ka ce kai ma za ka mai da martani don ka kashe ɗan uwanka gwara a ce kai ne aka kashe ka fiye da a ce kai ne kai me kai ne kai kisa ina fata mun gane wannan to amma hadisai da yawa sun tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yadda a riwayar da ta zo a cikin sahih Muslim da sunanun Nasa'i as-Sughra da kuma sunan Ibn Majah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda wannan riwaya ta tabbata daga Abu Huraira Abu Huraira yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala ya rasulullah yace ya manzon Allah ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali manzon Allah ya zan yi idan wani mutum ya fado gidana yazo yana kokarin ya kwashe min dukiyata yaya zan yi qala manzon Allah yace fala tu'tihi kada ka bashi wannan dukiyar taka qala sai manzon sai yace wa manzon Allah ara'aita in qatalani ya manzon Allah ka bani labari mana idan yayi nufin ya ainihin wato kashe ni yayi kokarin yin fada da ni yayi kokarin kashe ni qala manzo Allah ce shi qatilhu kai ma ka yake shi kai ma ka nemi jinin sa qala sai yace ara'aita in qatalani ya rasulullah idan wannan mutumin kuma ya samu daman kashe ni fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi fa anta shahidun kai kai shahada ina fata mun gane wannan shine kamar da zo a wata riwayar man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi duk wanda aka kashe shi saboda kokarin kare dukiyarsa to wannan yayin shahada ina fata mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai shahada qala sai yace wa manzon Allah ara'aita in qataltuhu to idan kuma ni na kashe shi fa ya rasulullah me zai faru akwai wani zunubi a kaina qala sai manzon Allah yace huwa finnari shi yana gidan wuta Allahu akbar kaga wannan ashe ba a kowanne maukifi bane ake cewa ka bari ayi me a kashe ka dan wata rayuwar jama'a ta kaskanci ko to wallahi gwara mutuwa da ita shine abinda wani mai mai hikima ke cewa fal mautu ajdaru min 'ishin bila sharafin mutuwa ta fi wani rayuwar da za ka yi babu babu ainihin wato girmamawa babu jin daɗi babu daraja ka zamto ƙasƙantacce a cikin ƙasƙanci to irin wannan rayuwar gwara mutuwa da ita jama'a ina fata an gane wannan wannan hadisi jama'a hadisi ne ingantacce imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu man qasada akhdha mali ghairihi bighairi haqq babin da ke bayani akan wanda ya ƙoƙarin ƙwace dukiyar ɗan uwansa ba tare da haƙƙi ba don je wani yayi wannan tambayar na ce mishi karatun yau ne za a yi shi insha Allah Allah ya sa ya ji wannan karatun wannan kenan jama'a to bayan wannan jama'a mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin mutanen da ke zama shahidai kuma suna da hukunce-hukunce daban-daban a addinance sai dai wannan ba shi bane mahallin tattaunawar mu akai yanzu muna mahallin tattaunawa cewa ne shin akwai inda mutum zai iya mai da martani to kaji a wata riwayar ma man qutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi saboda za a zubar da mutuncinsa yayi kokarin kare kansa da kare mutuncinsa sai aka kashe shi a wannan yanayin shi ma ya shahada wani ne ke cin mutuncinka ko ya ci mutuncin iyalanka ko irin yadda ake yi kidnappers ko wasu ‘yan iska ko ‘yan fashi da makami su shigo gidanka su nemi yin zina da matarka ko ‘ya'yanka mata, kaga wannan cin menene? Cin zarafinka ne, cin mutuncinka ne, yanzu idan ka tashi ka yi yunƙuri wajen hanawa sai suka harbe ka su kashe ka, to kai ɗan aljanna ne. Ka yi shahada, in ji annabi Muhammad. Jama'an na fata mun gane wannan. Amma wancan ɓangare ana maganar rikici irin na addini. Wani abu ya faru irin wannan. wata fitina ta auku tsakanin musulmi to saboda manzon Allah yayi wancan maganan cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi nar idan musulmai guda biyu suka da takubban su suna kokarin yakar juna kokarin kashe juna suna sarin juna to da wanda aka kashe da wanda yake kisan duk ɗan wuta ne suka ce ya rasulullah ya manzon Allah fama badil maqtul to ina laifin wanda kuma aka kashe sai manzon Allah ya ce fa innahu kana harisan ala qatl sahibi yo ai shi ma din yana ta kokarin kashe dan uwansa ne wannan dalilin yasa shi ma ya zama koda mutuwaye a gida akan shimfidarsa to shi ma zai shiga wuta saboda wannan manufar da yake da ita ta yin kisa Allahumma illa sai dai idan ya tuba ya inganta tubarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daka jama'a kun ji, ashe wannan magana da muke jama'a, ashe tana da mi, tana da ainihin wato makama a shari'a. Idan wani ya zo zai ci mutuncinka, ya kwashe dukiyarka, ya yi maka irin abin da zai maka. A riwari imamun nasa'i har ilayu daga Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yadda, imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi, alamin hadisi na dubu hudu da tamanin da biyu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tambaye shi aka ce ya rasulullah ara'aita in adiya alayya mali ya rasulallah idan wani ya zo min ta'addanci game da dukiyata yaya zan yi sai manzon Allah ya ce fanshud billah ka roƙe shi ka haɗa shi da Allah ka ce don Allah ka ba min dukiyata qala fa in abau alayya to idan kuma ya kiyafa qala fa fanshud billah ka roƙe shi saboda Allah fa in abau alayya in na ƙara roƙon shi karo na uku fanshud billah yace ka ƙara roƙon shi don Allah qala fa in abau alayya yace ya rasulullah in kuma na ƙara roƙon shi karo na hudu ya kifa qala manzon Allah yace fa qatil to kai ma ka mai da martani ka yaƙe shi fa in qatalta idan kai ka kashe shi a wannan yanayin da kuka tsinci kanku a wannan ainihin dambarwa wacce za ku yi wa junanku fa'in ƙutilta in aka kashe ka fafil janna kai kana aljanna wa in ƙatalta in kai ka kashe shi fafin nari shi kuma yana wuta jahannama wanda wannan yake nuna maka cewa ashe ko da mutum ne yake maka rashin mutunci in ka ba shi uzuri ɗaya ya tsallake ka ba shi biyu ya tsallake ka bashi uku ya tsallake ka bashi na hudu ya kiya ballantana wanda i goma to kai ma a addinance kana da daman ka mai da martani akan abin da aka yi maka ba kai laifi ba me yasa musulunci ya zo da maganan kiyaye mutunci wannan shine abin da muke ga mutane jama'a saboda rashin mutunci yakan sa mutum a wayi gari renin wayo na sa duk darajar da shugaba ke ita a rika wulakantar da shi a tozartar da shi a ga shi ba kowa bane ina fata mun gane wannan saboda haka babu wanda zai ɗauki tozarci musulmi na ƙwarai jama'a baya ɗaukan ƙasƙanci da tozarci a koda yaushe in aka yi yayi haƙuri aka yi yayi haƙuri aka yi yayi haƙuri to in aka ƙara yin na hudu shi ma sai sai mai martani dan qur'ani cewa yayi faman i'tada alaikum wanda yi muku ta'addanci fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum kuma ku rama da gwargwadon irin ta'addancin da yi muku وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به idan aka cuce ku aka yi muku wani abu na cuta kuma ku rama da kwatankwacin abin da aka yi muku aka ce dai wala in sabartum in kuka yi haƙuri lahu khairul sabirin shi yafi alkhairi ga mai haƙuri to amma wanda ke yin shi bai san haƙuri ba soko ne wawa ne jahili ne bai sani ba to sai a nuna masa wauta shi ma dan ka san an ce ba ƙauye bai san doka ba sai an doke shi wannan ka'ida ce ta malamai jama'a saboda haka babu damar a musulunci ka kyale wani ya ci zarafinka ya ci mutuncinka kullun kai ce na wai kai mai haƙuri da an tashi kai haƙuri to nayi haƙuri nayi haƙuri shi kuma gobe ya ƙara kumawa ayo ka zama kuma soko kenan Allah ka tsare mana imanin mu zaka jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya ta imamu nasa'i yake cewa ka roƙe shi da Allah a riwayar da ta zo a cikin sunan ibn Majah annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man urida maluhu zulman fa qutil fa huwa shahid duk wanda aka zo kwace dukiyarsa yayi kokarin kare ta aka kashe shi to wannan yayi shahada inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka nan imamu Ahmad ya fitar da wannan hadisai da riwayar Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda daka jama'a kun ji kenan akwai inda wannan ke da amfani akwai kuma inda bai da amfani Allah ta'ala ya ganar da mu fadin Allah ta'ala bayan ya ce zai kashe shin me ya faru sai ya ce mishi inni uridu an tabu abi ismi wa ismika wannan matsala ta biyu kenan a wannan ayar ni ina so ne ka koma da zunubina da kuma zunubinka fatakuna min ashabin nar sai ka zamto daga cikin ‘yan wuta. Me wannan yake nufi? Wannan yana nufin cewa duk wanda ka kashe shi za ka ɗauki dukkanin tarin tulin zunubansa kai a kanka? Na'am? Ma'ana, ka kashe mutum, duk zinan da ya yi, da satan da ya yi, da rashin gaskiya da ya yi, da rashin mutunci da ya yi da saban iyaye da ya yi duk sai a ɗibi laifin kai a jibga maka ko ku a'a ana magana ne akan cewa zunubin kisan to shine malamai suka sabani wasu malamai suka ce fadin Allah ta'ala inni uridu dan ƙara cikin nan inni uridu an tabu bi ithmi so nake ka koma da zunubina wa ithmika da kuma zunubinka ana nufin cewa ba wai da zaran ka kashe mutum ya zama kai za ka ɗauki wannan laifukan nasa wanda ya aikata ba a'a ai Allah ya riga ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukan nauyin zunubin wata rai waɗanda ake wannan kawai su ne jagorori akan ɓata duk mutumin da yake jagorantar wani abu na zunubi a cikin mutane ko na rashin mutunci ne ka fara yi wani ya gani ya koya ya fara tsageranci to duk ran da ya wannan ya tsageranci kana da zunubinka tare da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ashaddu nasi azaban yawm alqiyama wanda yafi kowa tsananin azaba a ranar alkiyama daga cikin waɗanda manzon Allah ya lissafa yace wa imamu dalala da dukkanin wanda ya zama jagora akan jan mutane zuwa ga bata riwayar imamu ahmad jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu to don haka abinda malamai suke faɗi anan jama'a shine inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika ana nufin ina so ka koma zuwa ga Allah ne da zunubi na an gane ai ai ismu qatli ma'ana zunubin kisan da kai mun saboda babban laifi ne me Allah ya ce ومن يقتل مؤمنا متعمدا duk wanda ya kashe mumini da gangar fajaza'uhu jahannam kai tsaye makomarsa ita ce wuta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi a kansa wa la'anahu kuma ya tsine mar ya nesanta shi daga samun rahma wa a'adda lahu 'adaban 'azima kuma ya masa tattalin azaba wacce take mai girman gaske kidan kaga Allah subhanahu wataala ya riga yayi wannan tsari sunna ce ta rayuwa don haka abinda ake nufi inni uridu an tabu abi ismi wa ismika ana nufin ina so ne ka koma da zunubi na da zunubinka yana nufin wannan zunubi na kisa duk zunubin da za a ce maka Allah baya yafewa to ai kasan babban laifi ne ko a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa kullu dhanbin asa Allah an yaghfira kowane zunubi ana sare Allah ya gafarta ana sare Allah ya yafi illa menene illa man mata mushrikan sai ga wanda ya mutu yana shirka da Allah aw qatala mu'minan muta'ammidan ko ya kashe mu'mini da gangar to wannan zunubin Allah baya yafewa Allah ba zai gafarta ba jama'a amma wasu malaman suke cewa fadin Allah ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat azu an tambayi Abdullahi dan Abbas da ya kalli fuskar mutum ya ga salihin mutum ne kila kisan da yayi bisa kuskure ne sai ya ce mishi akwai tuba ka je ka tuba ma Allah Allah zai yafe maka ina fata an gane da kuma wani yazo ya ƙara tambayan shi a wani lokacin daban Abdullahi Abbas ya kalle shi ya kai wannan in aka ce mishi akwai tuba zai ƙara sai ce mishi ba tuba duk wanda ya kashe wani Allah ba zai gafarta mishi ba sai ya kyale shi haka kaga ashe kowane mutum a rayuwa irin hukuncin da ake mar daban ne ina fata an gane jahili hukuncin shi daban wanda ya sani yake da gangar iskanci ne hukuncin shi daban wanda yake yi ainihin wato bisa rashin sani mutumin ƙauye ne kawai ya zo cikin gari ya zo yi wani abu to kaga wannan ba za a hau shi da faɗa ba a ce mishi kai kai kai a ya ce ai malam ba haka ake yi ba kaji kaji kaji zai ce to haka ne to shikenan ba damuwa a insha Allah ba za a ƙara ba ina fata mun gane wannan amma wanda yake gari an karantar da shi ya sani ɗaya da gangar to shi ma ko wajen ukuba ne irin wacce za a mishi da bambanci da mun fahimci wannan Allah maɗaukacin sarki ya samu dace don haka shi yasa ya ce mishi fatakuna min ashabin nar me yasa saboda zunubin kisa ba shi da wani sakamako sai wuta jahannama Allah ka kare mu Allah kada ka kaddara mana ran wani musulmi ya salwanta a sanadiyar mu Allah ka tsare mu fatakuna min ashabin nar sai ka zamto daga cikin yan wuta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon wa sakamakon azzalimai shine a waye gari sun koma zuwa ga wutar jahannama kuma za su dawwama a cikinta kamar da Allah ya ce khalidan fiha zai dawwama ne a cikinta sannan ga fushin Allah ga tsinuwa ga azaba mai raɗaɗi sakamako ne guda biyar Allah ya alƙawari zai wa wanda ya kitsin kai bisa ganganci Allah ka tsare mana imanin to Allah ta'ala sai ce fa qawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi sai zuciyarsa kuji sai ransa ya kawata masa kashe dan uwansa kun ga anan ba ce fa qawwa'at lahu shaytanu ba ba shi dan bane a'a ransa dama rai kala nawa ne a jikin dan adam kala uku kamar da al-imam ibn al-qayyim ya tabbatar ko yace akwai an-nafsul lawwama akwai annafsul muqma'inna sannan akwai annafsul ammaratu bisu annafsul lawama Allah har rantsuwa yi da ita wala uqsimu bin nafsil lawama kuma ina rantsuwa da rai wacce take zargin ma'abocinta wanda idan ya aikata laifi za ta dinga ce mishi oh wani me yasa ka aikata kaza ina ma da ba kai bane ka aikata aiki irin wannan ina ma da kaza me ya kai ka zuwa ga aikata wannan kaga tana son ya bar aikin sharri zuwa ga me aiki na alkhairi kowa yana jin wannan a wani riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa akwai wani mala'ika ne da Allah ke wakiltawa mutum a duk lokacin da kai wani aiki sai mala'ika dinga ce maka oh habawa ne ai bai kamata a ce irin ka ne ke aikata irin wani mummunan aikin ba ya kamata ka janye ya kamata ka daina ya kamata ka tuba zuwa ga Allah wannan ita ce annafsul lawama kaga ita ana son ta tare da wa tare da mutum a koda yaushe ta biyu ita ce me annafsul mutma'inna rai wacce take natsatsiya wannan natsatsiyar duk wani aikin alkhairi da za a yi ita za ta saka ba da dukiyanka don yaɗa kalmar Allah je ka makaranta ka koyi ilimi ka zama mai haƙuri ka zama mai biyayya ga iyaye ka zamto mai kaza ka dinga yin ɗa'a ga Allah ka dinga kyautawa iyalinka ka dinga yin kaza ka dinga yin kaza ka dinga yin kaza ita wannan ran ita ce take kiran mutum zuwa ga ɗa'a ga Allah shi yasa Allah ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna a ranar alkiyama ko Allah zai ce ya ke wannan rai natsatsiya irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga Ubangijinki, radiyatan kina yardajjiya a wurin Allah, mardiyatan kina wacce aka yarda da ita, Allah ya aminta da ita. Falkhuli fi ibadi a ce ita, ki shiga cikin bayina, wadkhuli jannati kuma ki shiga aljannata. Kaga makoman wacce rai kenan? Annafsu al-mutma'inna. Sai rai ta uku da Alƙur'ani ya ambata ita ce annafsul ammaratu bisu ita ce ran da ke umartan mutum da aikata mummunan aiki ita kuma tana nan kullun haba ana wannan harka baka dan Allah ka je kai ka tuba ai akwai ragowar lokaci ko kuwa ta ne maka dadin baki kai wani ai da kaza ai ka dan yi kaza man ko wani abu ka je yi sai a ce ah dan taba mana ka gani ko za ta dan motsa kaga mutum motsa ba lahiya lau ko ta ka taba din ta dan motsa a dan ƙara dai ina ganin kaman kawaici ne haka za ta yi ta maka ta yi ta kitsa maka cewa kayi kaza kaka yadda kada ka karbi gaskiya je kai zina je ka sha giya je ka ci mutuncin wani je ka kashe wani yi wa wani hasada yi wa wani kita ita wannan ran aikin ta kenan za mu gane wannan a sautu yusufa da Allah ya bamu labari ko game da wani imra'atul aziz ta ce wa ma ubarri'u nafsi ni ba na barrantar da raina daga cewa ban aikata wannan laifin ba innan nafsa lallai ita rai la'ammaratun bisu'i tana umartan mutum da aikata laifi mummuna illa man rahima rabbi ko illa ma rahima rabbi sai ga wanda fa ubangiji na ya jikanta in ya jikan wannan ran to sai ya hana ta umarni da mummunan sai ya zama tana kai ga mutum zuwa ga aikata kyawawan ayyuka shi yasa wallahi a matsayinka na musulmi daga ran da kace ni na yarda da kaina to ka bata daga ran da kace ni na aminta da kai ni fa na yarda da kaina fa ka gani nan ba zai yiwu a ce duk abin da na faɗa duk komai da na faɗa daidai ne to daga ranan ka riga ka zama mushi wallahi tallahi wannan ran da ke cikin zuciyar da ke cikin jikinka sai ta kai ka tabaro sai ka kasance daga cikin yan wuta Allah ka kiyashe mu Abubakar Siddiq As-Siddiq al-Akbar abokin manzon Allah Allah ya ƙara mishi yadda kuma surukin manzon Allah kuma khalifan manzon Allah a bayansa Allah ya didin Allah ya didin ainihin yarda gare shi wata rana yace ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzon Allah ka koya min addu'ar da zan dinga roƙon Allah da shi a kullum idan na wayi gari da safe da kuma lokacin da na kai lokacin yammaci ya rasulullahi ka koya min wannan addu'a da zan dinga yi a waɗannan lokuta sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa wannan sahabi ya ce wannan sahabi abokinsa ya ce idan ka wayi gari da safe ka dinga yin addu'a kana cewa allahumma alimal ghaibi wa shahada فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم sarki ya tabbata ga Allah manzo Allah ya ce ya kai sayyidina Abubakar ka dinga cewa ya Allah kai ne masanin abin da ke fili da ɓoye, Allah kai ne wanda ka ƙayi halittun sammai da ƙasai baki ɗaya, kai ne nan Ubangijin komai kuma kai ne mamallakinsa, ya Allah, a'udhu bika min sharri nafsi, Allah ina neman tsari daga ran da ke cikin jikina. Jama'a kun ji, ina neman tsarinka daga sharrin da ke cikin raina. wa min sharri shaytani wa shirki Allah ina neman tsarinka daga shirkar shedan ina neman tsarinka daga shedan da shirkarsa wasu wasi dake sawa dan adam a jikinsa wa an aqtarifa ala nafsi su'an Allah ina neman tsarinka kada raina ta jani zuwa ga aikata wani aiki mummuna au ajrahu ila muslim ko in ja wannan mummunan aikin ya yi tasiri wajen cutar da wani musulmi. Da Allah wannan addu'a ai ta kai matuƙa ku? Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da abokinsa wannan addu'ar. An gane wannan ko? To me ya faru? Sai malamai suka ce, ashe tsotsuwar kowane sharri guda biyu ne. Ma'ana, inda ake samun sharri wuri ne guda biyu na farko shine ran da ke jikin ɗan adam akwai abin da ba shi ɗan bane yake saka ranka ne ke umartanka da wannan mummunan aikin na biyunsu kuma shine wa shedan ya zo ya dinga maka zigi ya ne maka wasi, ya sa ka aikata wannan ka aikata wancan ya ne maka roman baka sai ka riga ka auka kana aikata abin ko sai ya ce maka o suwana kuma an halaka yanzu ya za ka yi da wannan zunubin da ka aikata shi ɗan kenan yana azabtar da kai da kuma wannan zancen nashi kamar da Allah ta'ala ce ka masali shaitani idh qala lil insani kfur kamar shaitan ne yadda zai ce wa dan adam ka kafirce wa Allah kai shirka da Allah falamma kafara yayin da mutum ya kafirce qala inni bari'un minka shedan sai sai ya arci a guje yace a ba ni ba ka inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron ubangijin halittu ka ji shi ma ya zama salihi yanzu bayan ya riga ya zirma ka to shi yasa Allah ya ce wa ya- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abubakar ka dinga neman tsarin Allah daga sharrin ran da ke cikin jikinka a'udhu bika min sharri nafsi Allah ina neman tsarinka daga sharrin raina an gane wannan wa min sharri shaytani wa shirkihi Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaiɗan da kuma shirkin shirkarsa a wata riwayar ayi fataha ga wannan shinun din da ra'un wa sharakihi da irin tarko da shaiɗan yake dana wa dan adam dan ya kama shi a cikin aikata miyagun lifuka ya halakar da bawa kenan kaga kowanne ya tabbata kenan kana neman tsarin Allah daga sharrin shedan daga sharrin shirkarsa da sharrin irin tarko da yake danawa dan adam dan ya auka cikin halaka kuma kana cewa wa an aqtarifa ala nafsi su'an Allah ina neman tsarinka kada in jawa kaina aikata wani aiki mummuna au ajirrahu ila muslimin ko in ja wannan aikin yayi mummunan tasiri akan wani mutum musulmi manzo Allah ya ce qulhu idza asbahta ka karanta wannan addu'ar idan ka wayi gari da safe wa idza amsaita haka nan idan ka kai lokacin yammaci ka karanta wannan addu'a wa idza akhadhta madja'aka haka nan idan ka je kwanciya bacci ma ka karanta wannan addu'ar in ji annabi Muhammad don Allah jama'a ku duba irin addu'ar manzon Allah wallahi shi yasa malam duk wanda zai baka wani wuridi ya cuce ka ya cuce ka babu wata addu'ar da ta kai addu'ar manzon Allah daraja wallahi babu ita ko akwai akwai wani wanda ya kai manzon Allah gata a wurin Allah duk wata addu'a da wani zai baka sai dai in ya dace da abin da manzon Allah ya zo da shi babu laifi ka roki Allah duk bukatunka ai amma asalin jigon addu'o'i malam ka je ka koyi wanda manzon Allah ya koyar da bakinsa mai tsarki wallahi dukkanin alkhairi yana cikin waɗannan abubuwa da manzon Allah ya koyar da mu Allah muna roƙonka ka datar da mu wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka nan Imam Ahmad shi ma ya fitar da ainihin wato wannan hadisi don haka jama'a kun ji kenan kun ga jama'a wannan yana daga cikin abin da ya kamata kware da gaske ya zamto musulmi yana ba da ainihin wato muhimmanci musamman akan wannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu don ka samu tsari don cewa aka yi faƙawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi sai ransa ta ƙawata masa kashe wani kashe ɗan uwansa kaga nan ba shi dan bane kuma faqatalahu sai ya kashe shi fa asbaha min al-khasirin sai ya wayi gari ya zama daga cikin su'a masu hasara jama'a mun gane wannan ko Allah ka tsare mana imanin mu bayan wannan jama'a sai abu na ƙarshe Allah ya ce fa asbaha min al-khasirin sai ya wayi gari daga cikin masu hasara sai wasu malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna maka cewa ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai nuna wa al'umma isharin cewa wannan ƙabilin ya tuba ba dan da ya tuba kaga ba komai a kansa haka ne kuwa haka ne kuwa inda ya tuba ma Allah ya nemi gafaran Allah ya ce daga yau ya tuba Allah zai iya karɓan tubansa amma yayin da ya zama bai tuba ba sai ya waye gari daga cikin masu hasara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito Imam Bukhari ya fitar da shi a babin da ke cewa wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a Imam Muslim kuma ya fitar da shi a Kitabul Qasama babin da ke bayani akan abin da ya shafi a littafin da ke bayani akan ainihin wato kisasi da ake yi tsakanin mutum da mutum idan yawon ta'addanci an gane ko wal muharibin al-qisas sai ce babu ismi sinni a oke man sanna al-qatl babin da zai bayani game da zunubin wanda ya sunnanta kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqtalu nafsun zulman babu wata rai da za a kashe ta a duniya bisa ga zalunci إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها face ɗan adam ɗin farko da ya fara kisa yana da zunubi a cikin zunubin da duk wanda ya kisa a duniya ina fata an gane me yasa manzo Allah ya ce li annahu awwalu man sannan qatla saboda shine farkon wanda ya fara sunnanta mutane kisa sai wasu malaman tafsiri suka ce ai wato ya rasa mata ya zai kashe shi dan bai sai da akin kisan ba aka ce wai sai shi dan yazo ya ɗauki wani mutum ya kama shi ya ɗauki kai ya ɗauki dutse yana ta buga mar akai har ya rotsa mishi kai ya kashe shi wanda riwaya dai bata da inganci abinda dai Allah ya ce kawai faqatalahu sai ya kashe shi to anan ma akwai nufiqu jama'a musamman ga jami'an tsaro me yasa Allah bai faɗi irin yanayin kisan da aka yi wa shi wannan habilan ba saboda yayin da kake bayanin na yadda aka aikata wani mummunan aiki wani neman yadda aka yi laifin yake yi kawai ya koya don yana da nufin ya aikata irin wannan laifin shi ba magana wai wani zai nadama bane a'a ransa ta riga ta kunsa masa wannan shedan ya riga ya mar zuga zugi yanzu neman yadda zai yi samu hanyar da zai wancan laifin yake yi shi yasa aka ce irin abin da jami'an tsaro suke yi a kamu mai laifi a zaunar da shi yaya aka kai laifin mun haɗa kai da wani mun je wuri kaza mun sayi kaza mun sayi bindiga a wuri kaza mun je mun yi kaza da muka yi kaza aka yi kaza to wannan abin haramun ne a cikin al'umma jama'a me yasa saboda shi ke ƙara sa laifuka suke ƙara yawaita a cikin mutane a'a babu laifi su jami'an tsaro su yi masa interview din su kuma aje irin wannan criminal case din saboda nan gaba in za su tuhumi wani sun san ga irin hanyoyin da ake bi wajen aikata wannan laifin sai a nemi yaya za a yi wajen hana mutane aikata irin wannan laifin mun gane wannan amma a sashi a media a social media kowa ya gani kowa ya ga yadda aka yi kisan to wannan abu ne wanda ke haramun jama'a Allah ya sa mun gane to shi yasa yake da muhimmanci jama'a musamman jami'an tsaro su kula da irin wannan tsari wannan tsari ya saba wa addini ya saba wa ɗabi'a da kuma hankali wanda yake mai kyau Allah ka tsare mana imanin fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin sai aka wayi gari ya wayi gari yana daga cikin waɗanda suka yi hasara Allah ta'ala ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah ya aiko dawa da wani tsuntsu wani irin tsuntsu hankaka ya bahafu fil ard yana tsakuran ƙasa yana haƙan ƙasa da bakinsa da ƙafafuwansa in ya haƙa sai ya sa ya tona ya tona ya tona ya tona ina fata an gane wannan dan kafan kadai ba ta iya me ba ta iya haƙawa kamar yadda zaka zo kana haƙi ne ai sai ka sa diga tukuna ko in ka sara ka sara sai ka kuma ka yi me ka kwashe da cebur to shi tsuntsuwa ka yake yi sai ya fara sa bakin shi ya caka wurin yayi laushi sai ya sa kafafunsa sai ya mi sai ya haƙa duk da Allah bai ambata ba amma dai haka suke yi a tsarin ɗabi'a so sai wannan tsuntsu kawai sai ya zo ya soka a gaban shi dan uwansa ya ɗauko dan uwansa da kafafuwansa ya zo da shi ya yadda shi a gabansa ya fara haƙan ƙasa ya gama haƙa ƙasa sai ya ga ya sa dan uwan nashi sai ya zo ya rufe shi an gane wannan ai yana ganin wannan sai ya ce ya wailata qala ya wailata yace kai cuna a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab yanzu a wayi gari ni dan adam in kasa yin tunani irin na wannan hankaka fa uwari sau'ata akhi ballantana in iya rufe gawar dan uwana fa asbaha minan nadibin sai ya wayi gari yana cikin masu nadama akan abin da ya yi amma nadama kaɗai babu tuba zuwa ga Allah tana da amfani ba ta da amfani bayan ka yi nadaman ana son sai ka yi alkawarin ba za ka koma kan laifin ba ka yi ikirarin cewa ya Allah na tuba ba zan koma ba sannan sai Allah ya gafarta maka da wannan malamai suke cewa ashe Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama yakan sanya dabba ya koyar da ɗan adam ilimi ko kuwa irin yadda kake sa tana a jikin ƙugiya ka sa a ruwa dan kare ba su kifi ka kama shi to akwai kuma ilimin da zaka iya koya a wurin kazan gidanka ma wallahi malam haka Allah ya tsara rayuwa don han kada ka ce kai kafi kowa sani kai babu wani wanda ya nuna maka wani abin da kai baka sani ba a'a ba haka a rayuwa jama'a abin da yake daidai shi dan adam ya rika yin tunani ya rika yin nazari ka duba wannan bawan Allah sai malamai suka ce wannan shine abin da ke nuna maka cewa ashe Allah subhanahu wataala yana ainihin wato sa dabba ya koyar da adam ilimi kuma malamai suka ce duk cikin dabbobin duniya gaba ɗaya babu wata dabba mai wayo da hankali da tunani irin na hankaka shi yasa a zamanin da hankaka ake aika da wasiƙa zuwa wani gari ya kuma je a bashi wasiƙa ya ɗauka da bakinsa kuma ya kai wannan garin ya je ya aika wannan saƙon ina fata an gane kuma hankaki suna da wata irin ɗabi'a irin ta ɗan adam hatta a cikin dabbobi hankaka bai yadda da zina ba ina fata an gane in mata in yana da mata ran da ya je ya sadu da matar wani to sai sun taru sun kashe shi saboda ya yi kwartanci za su taru su dinga cakin shi suna fige gashinsa suna cakan shi har sai sun kashe shi saboda ya yi zina ka ji wani ikon Allah hankaka kenan to don haka Allah ta'ala ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ard Allah sai ya aiko da wani hankaka ya zo yana haƙan ƙasa liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi dan ya nuna masa yadda zai rufe gawar dan uwansa ina fata an gane qala ya wailata yace kai cuna a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab yanzu ni na kasa in yi tunani na kasa in yi tunanin yadda zan rufe dan uwana fa uwari sau'ata akhihi a wayi gari na rufe gawar ɗan uwana? Allah ce fa asbaha minan nadimin sai aka wayi gari yana daga cikin ainihin wato masu yin nadama. Shi yasa jama'a duk abin da kasancewa ba za ka iya ɗauka ba, ba za ka iya kaiwa gaci ba, to wallahi malam yi ƙoƙari tun farko kada ka saba kanka da wannan aikin. Duk abin da kasancewa ƙarshensa nadama ne. to yi ƙoƙari duk yadda ranka take son ka aikata wannan abin ka yi ƙoƙari ka nisanci wannan aikin kaga dai yanzu ga kisan yayi ya kuma rasa yadda zai yi da wannan ɗan uwan nasa yayi yayi yadda zai yi ya kasa ina fata mun gane wannan sai da Allah ya aiko mar dabba don ya karantar da shi shi gashi ɗan adam wanda wannan yake nuna maka cewa ashe ɗan adam idan yana aikata zunubi yakan sauka daga wannan martaba da wannan darajar da Allah ta'ala ya masa a matsayin ɗan adam ya koma mataki na dabba ko kuma ma dabba tafi shi hankali don gashi a wannan wurin ya faru ko? ko bai faru ba? ya faru an wayi gari ya kasa yin tunanin da dabba ne zai iya yinsa shi ya kasa yi saboda me saboda wannan mummunan aikin da ya ainihin wato aikata Allah ka tsare mana imanin shi yasa jama'a ƙware da gaske yana da kyau ƙware da gaske ya zamto jama'a muna ɗaukan darussa iri-iri daga rayuwar magabata daga kuma cikin irin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake ainihin umartar da shi fa asbaha minan nadimin imam sa'idi yake cewa wa hakaza aqibatul ma'asi haka ƙarshen zunubi yake sakamakon ƙarshen zunubi yake wan nadamati wal khasara haka ƙarshen nadama yake haka kuma hasara yake duk mutum da ke aikata munan laifi babban laifi to Allah subhanahu wataala zai ainihin wato sanya shi a wannan yanayi mafi kaskanci a wayi gari ya rayu a cikin nadama da kuma damuwa me yasa shi yasa malamai ke cewa duk wanda ya kuskure kisa ya kashe wata rai wallahi daga wannan ranan ba zai ƙara samun jin daɗin rayuwa ba ya dinga mafarki kenan ya dinga tunani na wanda ya kashe kenan ya dinga abubuwa iri-iri kenan ina fata mun gane wannan ko da yayi kokarin mantawa yana zaune kawai sai dangane abin yana bijiro mishi yana bijiro mishi yana tada hankalinsa shi yasa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi alaihi min Allah ma yastahiq ne irin abubuwan da yayi aka wayi gari ya kashe Sa'id bin Jubair ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirin Al-Qur'ani ɗalibin Abdullahi ɗan Abbas da ya kashe shi tun da ya kashe shi bai ƙara yin bacci ba har ya bar duniya shi kawai in ya rufe ido kawai sai ga gashi nan ya taho gare shi sai ya bude ido ya firgita ce mali wal ibn Jubair wai ina ni ina dan Jubair ne me na mai yake ta bibiya ta haka wallahi bai samu kwanciyar hankali ba har ya bar duniya saboda wannan kisan da yayi na Sa'id ibn Jubair sanadiyyar mutuwarsa kenan shi ma to shi yasa jama'a kwarai da gaske mu rika yin kokari muna daukar la'akari daga abubuwan da ke aukuwa da gobe kada ka yadda kada ka kuskura ya zama jinin wani dan uwa musulmi ya salwanta a hannunka kar ka yadda da wannan Allah ka tsare mana imanin mu to wannan kenan daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ainihin wato karantar da mu ƙarƙashin waɗannan ayoyi sai Allah ta'ala ce min ajli zalika
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Allah ta'ala ya ce min ajli zalika saboda dalilin aukuwan wannan abu katabna ala bani isra'il muka wajabtawa bani isra'il muka rubuta musu muka wajabta musu cewa annahu man qatala nafsan bighairi nafsin cewa duk wanda ya kashe wata rai ba tare da wata rai ba ba wai mutum bane yayi kisa shi ma a kashe shi ya cancanci kisan da aikin da ya aikata annahu man qatala nafsan bighairi nafs duk wanda ya kashe wata rai ba tare da wata rai ba aw fasadin fil ard ko ya aikata wani aiki na barna a bayan ƙasa faka annama qatalan nas jami'a wannan kam tamkar ya kashe dukkanin al'umman duniya ne gaba daya laifin da Allah zai ba sa kenan wa man ahyaha wanda kuma ya rayar da wata rai ya zama sanadiyan samun ainihin wato tsira da aminci da kubutan wata rai faka'annama ahyan nasa jami'a wannan kamar ya rayar da mutanen duniya ne gaba daya Allah ya ce wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat haqiqa manzannin mu sun je musu da hujjoji gamsassu a fili thumma inna katiran minhum sannan sai gashi da yawa daga cikin su ba'da zalika a bayan hujjojin nan fil ardi la musrifun a bayan ƙasa sun kasance cikin mabarnata in Allah ya kai mu gobe za mu zo mu ƙasa tattauna akan wannan aya da izinin Allah mu ji abin da take ɗauke da shi sannan mu je kan ayar da ke magana akan innama jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana buƙatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka tsare mana imaninmu ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته